من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته na yau ma dai muna cikin ginin lahadi sha ɗaya kenan ga watan rabi'u sani hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya watan turawa muna tabbas ga watan goma sha biyu shekara ta dubu biyu da goma sha tara Allah ya kaddara mana zama cikin wannan masallaci na Muhammad Tafiu Foundation wanda ke bari GTRA a garin Gumal don ci gaba da karatu a cikin littafin sifatu salatin Nabi sallallahu alaihi wa sallam من التكبير إلى التسليم كأنك تراها ربوتين بابا مالمي شيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى يوم متاشي كان درسي لنا تقوس wanda yake magana akan dora hannun dama akan na hagu da umarni da yin hakan a cikin sallah shine babin da zamu tashi ko bayani matashiyar da zamu tashi a kai shi wancan satin ina ji malam ya karantar da mu al'amarin niyya kabbarar harama da kuma daga hannu a sallah wajabcin yin niyya daga hannu sannan kuma yin kabbara da kuma bayanan yadda za a daga hannu da yin kabbara ne ko dai daga hannu da kabbara su zo lokaci ɗaya ko dai a daga hannu sannan a yi kabbara ko a yi kabbara sannan a daga hannu din to idan an yi niyya an yi kabbara an daga hannu lokacin da zaka dawo da hannun yayi kamata a yi tunda har mun shiga cikin aikin sallah ko Allahu akbar na daga hannu to idan na tashi dawo da hannuna yayi kamata in dawo da su shine babu da zai tashi wa ulumna ala yusra dora hannun dama akan nahwu wal amru bihi da umarni da yin haka akwai hadisi da Imam Muslim ya rawaito da Abu Dawud suka ce wa kana sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah kira da amince tabbata a gare shi ya kasance ya ba'u yadahu yumna ala yusra yana dora hannun shi na dama akan na hagu haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ya ba'u yadahu yumna ala yusra yana dora hannun dama akan hannun hagu yana ga hotuna nan guda biyu kowane za mu ga cewa dora hannu ne akan ɗaya in muka yi gaba za mu ji da bayanin ɗora hannun yake za ga kowanne kaifiyar ɗora hannun kamar ya bambanta da ɗan uwan shi wannan iyaka tsintsiyar hannun shi ko maɗaurin agogon shi shine ya hau kan tafin hannun shi wannan hoto na biyu mai fararen kaya shi kuma za mu ga kamar ya kama hannun nasa ya riƙe za mu ga da menene bambanci ɗayan kuma kamar ya yi kama da ɗayan na sama to mene ne bambanci tsakanin waɗannan lura hannun guda biyu a sallah dukkanin su sun yi daidai ko kuma da bambanci tsakanin shi amma dai abu na farko shine kana kabarta sallah Allahu akbar da ka tashi dawo da hannun ka kai wannan hannun naka na hagu zai zama to ka dora shi akan kirjinka wannan yana towa sai hau kan hannunka wannan na hagu saboda haka hannunka na hagu yana kan kirji na dama ya hau kan hannunka na hagu ana la'akari da wannan wuyan hannu ya ya kamata a yi saboda akwai lokacin ana so wuyan hannu ya kasance yana kan wuyan hannu wani lokacin kuma tafin in ka dora kamar yadda muka gani a hoton farko ya yi daidai tafi a kan tafi hoto na biyu za ka da wuyan hannun ne akan wannan wuyan hannun haka kaga sun bambanta kenan hoto na uku kuma za ka ga kamar ya jinke bayan ya ɗora tsirgar hannun wuyan hannu yana kan wuyan hannu za ga kuma kamar hannun dama ya jinke jikin hannun hagu shi da abin da hotuna guda uku suke ɗauke da su ɗaya tafin dama akan hagu ɗaya wuyan hannun agogo na dama akan wuyan hannun agogo na biyu za ga kamar ya ɗan gota kenan da tsari na farko na biyu kamar daidai suke da na uku bambanci kawai an jinke tsintsiyar hannu ne na dama za mu tada cikin karatu din wa kana sallallahu alaihi wa sallam yad'u yadahu al-yumna ala al-yusra manzon Allah na dora hannun dama akan hannun hagu wa kana yaqulu kuma yana cewa inna ma'ashara al-anbiya'i mu taron annabawa shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da duk wani annabi da ya zo gabanin shi ko gabanin shi yana cewa umirna an umarce mu bi ta'jili fitrina mu gaggauta cin abincin abin nan buɗe bakin mu duk wani annabi da Allah ya hore shi da yin azumi a duniya to an hore shi ya gaggauta buɗe baki rana tana fadawa in dai an tabbatar ta fada da sakan ɗaya ana so mutum ya sha ruwa wannan shine karantarwar kowane annabi tun daga kan annabi adam har zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam in dai wannan annabin an umarce shi da yin azumi to an umarce shi da gaggauta buɗe baki wanda kadai suka ce kar a gaggauta buɗe baki yan shi'a ne kadai su ne suka ce sai duhun dare ya shiga sannan za a yi sallah abin a munafiki amma sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama rana tana fadawa ana shan ruwa umirna bi ta'jili fitrina wa ta'khiri suhurina mu kuma jinkirta abincin suhur shine idan rana ko alfijir zai fito karfe biyar da minti goma to san samu ne karfe kamar biyar saura minti goma ko biyar saura minti biyar kaza kaza da sahur sai da zato tsakanin sahur ɗinka da fitowar alfijir da ya wuce minti goma ba ko bai wuce minti goma sha biyar ba shine abin da ake da bukata an tambayi wani sahabi yake cewa mun ci abinci tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na sahur to sahabbai da abin da suke jira kenan aka ce to kam bainahu wa bainal azan nawa ne tazarar da yake tsakanin karewar da kuma yin kiran sallah sai ce kadar hamsin aya gwargwadon makaranci ya karanta aya hamsin da in ka samu wanda qur'ani ya laushi a bakin shi daga farkon bakara har da wazin tsirba ina ji aya hamsin da kaɗan ce duka insha Allah zai iya cinye ta a cikin minti biyar idan alqur'ani ya yi laushi a bakin shi wani ba zai iya cinye ta cikin minti hudu to akalla kenan kare kenan tazar kare sahur na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da huduwar alfijir ka kaddara shi daga minti biyar zuwa minti goma sha biyar iri inda ake so ka dakata da sahur aka taron annabawa su wa anna ba'a aymanana ala shama'ilina fi salati mu kuma dora hannayenmu na dama akan na hagu fi salati a cikin sallah wannan shine umarnin da aka kowane annabi a duniya da aka duk wani annabi da ya sallah a duniya ya ɗora hannun shi a kan kirji ba sabon abu bane yan izala suka kawo tun kafin zuwan izala dama yan dariƙa suna faɗa a tsakaninsu da yan kabaru da wanda ba yan kabaru ba ko yan kabaru su ne masu ɗora hannu a kirji su fiƙe hannunsu su kuma wanda ba sa ɗorawa su ne ba yan kabaru ba tun kafin izala dama suna faɗa a junansu da izala ta faɗo ne suka daina faɗa a juna sai suka dawo faɗa da izala an kawo sabon al'amari ɗora hannu a girji a sallah shi ko ɗora hannu a girji a sallah ya fi kowa tsufa a duniya duk tsufan ka ɗora hannu a girji ya fi ka tsufa tunda tun daga annabi adam ake ɗora hannu a girji har zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa annaba a aimana na ala shama'ilina fi salati mu ɗora dama akan hagu a sallah kuma wani abin mamaki in ka ɗauke ɓangaren malikiya babu inda ake ɗau sallah ba ɗora hannu a kan kirji kawai na ka zagaya sallar su hannu ne a kan kirji in suka ki ɗora hannu a kirji sai haka malik ya karantar ba inda malik ya karantar da cewa kada a ɗora hannu a kirji a sallah ba na ji in ka duba tun daga mudawwana har zuwa muwatsa har zuwa dukkanin littattafan da muke da abu a malikiya ba inda malik ya ce kada ɗora hannu a kirji a sallah illa iyaka da yayi fama da rahin lafiya da take hana shi daga hannun shi wannan ya sa to shi kuma ba zai iya ɗora hannunsa a kirji a sallah ba wanda suka karanta tarihin imam malik sun samu wannan sun samu tsatsantawa da shi da khalifa na wannan zamani din yayi hani akan karantar da wani hadisi laisa ala mustakrahin talaq duk wanda aka tirsa sa ya saki matar shi wannan sakin bai sako ba da haka in alƙali ya matsa ka kaga zai ɗaure ka to saka mashi matar ka fito in ka fito ta kaci eh bakin abin da aka yi a can ba ne ko a gaban shi tana fitowa a bikanta matar ka ce a shari'ance matar ka ce matsawar takura ka aka yi gallaza ka aka yi ba dalili da aka to da aka hada wannan hadisi sai aka zo aka tambayi malik ya maganar hadisi yake cewa laisa ala mustakrakin salat duk wanda aka tilsa sa aka tilasta shi babu saki a kan shi to shi kuma an hana shi faɗin hadisi yanzu ya karantar a dalilin haka sarki fa aka kama shi aka mai bulala aka ɗaure shi a kurkuku shine zaman sa a kurkuku da dukan da aka yi mai a hannayen shi wannan ya sa hannayen kamar sun ɗan shanye sun daina aiki yadda ya kamata don haka yana jin tun daga ran da aka dake shi har ya koma ga Allah bai iya daga hannun shi da haka idan ya zo sallah sai ya saki hannun shi in ya zo sallah sai ya saki hannun shi to almajiransa da suka zo sun yi hukunci ga waɗanda suka dake imam malik sai aka haɗa su da malik a gidan kurkuku sai suka ga in suka zo sallah malik sai ya daina daga hannun shi ba dorawa kai da shi suka ce mu iyaka zaman mu da kai ta karantar da mu dora hannu a girgi amma yanzu ga shi kuma mun zo mun same ka ba ka dora hannun ka a girgi a sallah sai ce sanadiyar dukan da aka mai wasu jijiyoyin hannunsa sun shanye sai da ba zai iya daga hannun shi ya dora akan kirji ba shine asalin abin da ya sa imam malik baya dora hannun shi a kirji a sallah to mu kuma duk wanda ya je madina sallah ko aikin hajji ya ziyarci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi aikin hajji a gari Makka ya karasa Madina dan ziyara idan sun tadda Imam Malik sun da zai ce tsawon zaman da suka yi da Malik ba su ga daura hannunsa a kirji a sallah ba kuma gashi ana cewa babu malami a duniya a lokacin kamar Imam Malik haka wanda ba su tambayi ba Imam Malik menene hikima in sun dawo sun karantar da karatun Malik kuma za su karantar da rahin dora hannun a kirji a sallah dan san gani a aikace Imam Malik baya ɗora hannunsa a kirji amma dalili ne ya hana malik bai ɗora hannunsa a kan kirji ba wanda kuma yanzu duk wanda yake da wannan dalilin idan bai ɗora hannunsa a kirji ba da laifi a wajen Allah madaukakin sarki wanda bai da wannan dalilin wajibi ne ɗora hannun shi a kirji a sallah dan umarni ne da aka wa dukkanin annabawa shine abin da ya dace kowa aikata wa annaba aimanana ala shama'ilina fi salati mu dora dama akan hagunmu a cikin sallah Allah ya sa mu dace wani hadisi da imam ahmad ya rawaito da abu dawud da isnadi wanda yake ingantaccen isnadi ne aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama marra bi rajulin manzon Allah ya wuce wani mutum wa huwa yusalli shi wannan mutumin na sallah wa qad wada'a yadahu al-yusra ala al-yumna ya dora hannun hagu akan dama haka manzon Allah ya wuce shi kaga ya kamata a jinjina masa kenan ko sai na gashi yana sallah ɗora hannunsa a kan kirji ko da matsala na mai matsalar hagunci a kan dama ita sunnar dama a kan hagu sai ya juya sai ɗora hagu a kan dama fanta za'aha sai manzan Allah ya fuske wannan hannun nashi ba a jira sai ya ƙare sallah akwai umarnin da in za a yi ba a jira sai an ƙare ko ba a saurara mutum a take ake yin shi da haka manzon Allah yana ganin sa sai ya dauke hannunsa na hagu wa wada al-yumna ala al-yusra sai ya dora mashi daman akan hagu da haka ka samu umarni kala biyu kenan umarni na farko manzon Allah ya faɗa da baki aikin shi ne da shi da sauran annabawa umarni na biyu ya aikata a aikace sai da ya hana mai dora hannun hagu akan dama ya ci gaba sai dai a dora dama akan hagu a cikin sallah sai ce wadu kuma alasajiri dora su a kan girki yanzu bayanin ana dora dama ce a kan hagu to in an dora dama a kan hagu ina ya kamata a dora a dora a ciki game da da yawan muna sallah haka ake dorawa a kan ciki ko a dora a girki ko a rike a makogwaro ko ina ya kamata a dora da imam albani yake cewa ana dora su ne a kan girji saboda hadisin da imam abu dawud ya rawaito a cikin sunan nashi والنسائي شي ما الامام النسائي اشكن سنن وابن خزيمه شي كما اشكن صحيح ناسا بسند صحيح حديث يا دور اسنادي wanda yake ingantacce yace wa kana yada'u al-yumna ala dhahri kaffihi al-yusra yana dora al-yumna hannun shi na dama ala dhahri kaffihi al-yusra a bayan tafin shi na hagu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yada'u al-yumna yana dora dama ala bahri kaffihi al-yusra a bayan tafin shi na hagu yanzu mara da tafin hagu gashi akan kirji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana dora hannun shi na dama a bayan wannan tafi din sai ce warrathu was-sa'i yana kuma dora madaurar agogo ita ta ake kiranta arrazu wasa'i da kuma tsintsiyar hannun shi tsintsiyar hannun shi da madaurar agogon shi gaba ɗaya suna hawa kan tafin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dama a kan tsawo in ya dora haka wannan tafin zai rike wannan tsintsiyar hannun ko zai taɓa tsintsiyar hannun shi madaurar agogo tana cikin madaurar agogo wallahu ta'ala alam haka nan an samu wani hadisi imam malik ya rawaito shi cikin muwatta haka nan imam al-bukhari ya rawaito shi suka ce wa amara bi zalika ashabahu yayi umarni ga sahabban shi da yin haka din can shi ne yake dora dama akan tafin hagu ya dora tsintsiyar hannun shi ko tafin hannun shi a cikin tsintsiyar hannun hagu madaurar agogo cikin madaurar agogo to haka yawa masahabban shi umarni wa amara bi zalika ashabahu haka nan dai muna da hotuna guda uku kusan suna maimaita abin da ya gabata ne gashi nan dai tafin damar akan tafin hagu ɗayan gashi nan ya rike inda ake daura agogon nashi ɗayan gashi nan kamar tafin ne akan tafi ɗin dai kamar irin hotunan ne da muka wuce a farko da haka ne aka samu wani hadisi daga imamun nasa'i da dara kofini da isnadi ingantacce suka ce wa kana ahyanan wani lokaci ya ƙabido bil yumna yana jinka da hannun shi na dama alal yusra akan hannun na hagu shine hoto na tsakiya da muke da akwai yanzu duka magana da muke an ɗora ne ga dama madaurar agogo akan madaurar agogo ko tafi akan tafi ko kuma yanzu ka yi haka madaurar agogon ka jikin madaurar agogo sai ce to taratan ya ƙabido bil yumna yana jinka da dama kamar haka yanzu hannun dama zai jimke adal yusra akan hannun hagu to wani lokacin ana iya yin haka ga hannunka akan kirji amma dama ta rike hannun hagu wani lokacin in ka jimke din zaka ji kamar yafi baka cewa fa labarin sallah kake yi saboda kamar wani aiki kake yi a cikin sallah to yana tunatar da kai kamar wanda zai tsayo haka ya huta wani lokacin sai da yana dan gengedi ko ya wuce tunanin ya za a yi albashi ko za a yi ƙari zai shiga ne a disamba ko sai an shiga sabuwar shekara amma idan ka jirge da kyau da wani lokacin zai ga kamar ka fi sani cewa lalle a cikin sallar biki Allah ya samu dace wa kana ahyanan ya qabilu bil yumna ala al yusra yana jimka da dama akan hannun shi na hagu wa kana yad'uhuma ala sadri manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana dora su ne akan kirji don haka sunna a sallah abin da ya dace idan an tashi dora hannu to a dora a kan kirji kana dora a ciki kana ta koyi a dora shi akan makogoro hannun ya zama to yana kirji wannan shine abin da ya fi dacewa da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma dan hadisin da Imam Abu Dawud suka rawaito da Ibn Kuzaima shi kuma a cikin sahihin shi Abu Dawud a cikin sunan sun tabbatar da cewa lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kirje ke dora hannun shi na'am wani hadisin kuma Imam Bukhari da Muslim suka rawaito akan da ya dora hannu din sai ce wa kana yanha an al-ikhtisari fi salati manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana al-ikhtisar shine dora hannu akan duwawu ko akan tsansa fi salati a cikin sallah dan kamar tsayuwa ce ta isa ko ta nuna katsai kai kuma da zaka tsaya a gaban ubangiji so ake a ganka akwai alamar tawazu da kaskantar da kanka dan aka tafi sallah kowa tsayuwar da ya ga dama haka yake wannan ya shargade kafa wannan kamar zai yi kida wannan kamar zai yi daka haka duk abin da ka ga dama haka zaka wani ya zai daura hannunsa kamar ya gaji imanin tsayuwar da ga akwai nuna gajiya ko kuma akwai nuna kasaita a cikin sa da ga duk hotunan da muke da akwai kamar 'yan kasuwa ne ko gogaggun 'yan kasuwa 'yan gayu to irin wannan tsayuwar ba a buƙatar ta a sallah mutum ya ɗora hannun shi kamar nuna isa ko nuna kasaita to babu kasaita babu isa a gaban Allah madaukakin sarki eh kana yanha an al-istisar fi salati ya hana al-istisar a cikin sallah wa huwa salbu alladhi kana yanha an yace hine dai tsayuwa as-sallu in ga wata riwaya da kace maka as-sallu ita ce al-ikhtisar to manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi hani akan shi saboda hadisin Abu Dawud da Imam Nasa'i saboda duka magana da an yi magana ne an daga hannu a sallah kuma an ka tashi zaka dawo da hannayen naka ya zaka yi da su to a sunnatai ba a sakin su haka sarara sai an samu inda za a dora su to in baka dora aka yi kirji ba za ka abin da yi maka sauki sauki ne ka dora su ka kama zantsar ka haka to kama tsantsar da aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi hani a kanta don haka ba a yi al-istisari a cikin sallah Allah ya samu dace sai annabaru ila mawdu'i sujud wal khushu'i duba zuwa ga inda mutum zai sujada da kuma samun khushu'i natsuwar zuciya a cikin sallah da za ga malam kamar a jere yake bin abubuwan shi ka yi niyya ka yi kabbarar harama ka daga hannayenka ka ɗora hannunka a kan kirji to me kamata ka yi za ka fara shiga cikin ayyukan sallah ko kafin ka shiga cikin ayyukan sallar ko kafin ka yi nisa a ayyukan sallar ana so mutum ya zama to inda zai sujada nan zai rika kallo kallon inda za ka yi sujada wannan zai rage maka hayaniya da rahin nutsuwa in akan titi kake da ka daga haka ka kalla za ga yan mata da suke wucewa za ka ga mai talla da yake wucewa wata kana marmarin da ke ka gani ya wuciya ka rika bin shi da kallo Allah sa kare ni sa kafin ku yi sallama to ka rika ajjewa a daidai wurin da za ka yi sujada saboda kar a yi arashin da abin da aka yi na abin nan majnunu laila majnunu laila lokacin aka kabbata sallan magariba kawai sai suka gan shi a guje ya biyo kare jar jar jar jar jar suna sallah suka ce to sun sallah suke suka ce lafiya shi ko ga mutum ya tuka kare a guje fa fa fa fa fa fa fa ko da gudu yake da aka kare sallah aka sallama can aka gan ya dau aka ce wallahi muna sallah maka dan ka a guje ka zo ka bi kare lafiya me yake faruwa yace wallahi na nemi laila sama da kasa na rasa ta sai da karanta ya zo wucewa to na tabbatar inda take nan karar zai ji shi yasa na bi ka a guje kare tsere mu dan da iya kai ni inda Laila take kaje da ake soyayya eh yana daga cikin waɗanda suka yi soyayya ta fitar hankali a duniya eh laraba ba zai wanda yake kamar majnun Laila ba ko dai laraba ko ɗan indiya kowa ne rafi da nashi ne laraba suna ganin nasu ne ɗan indiya suna ganin nasu ne majnun Laila su kuma tura suna ganin da yafi kowa soyayya a duniya ne da Julius da Romeo ko ko Romeo da Juliet ko eh ina da gaida wajen samfurin mutum bakwai ne wanda suka yi soyayya da suke tabbata hankali a duniya so India suna da Zirwa Zara ko su wannan suna da Juliet da Romeo su wannan suna da Majnunu Laila ko a tarihin sarakuna kuma suna da wannan sarki wanda suka yi soyayya tabbatar hankali shi yana musulmi ita tana da Kirista har ya ba ta dama ta gina coci a cikin gidan bauta ya hana a gallaza mata ƙarshe dai ta samu aminci ta amince ta yadda da shi yawanci ɗan indiya suna maimaita shi a lokacin sallar idi ko a lokacin sallar layya saboda ƙasaita ce da musulunci ya nuna da kuma nuna ƙa'isar mulki ga kuma soyayya ta fitar hankali alhim da miji ga wani bangaren ko na sai yace da ya ga kare wani shine ya bi ta a guje saboda karkaren ya guje masa sai ya je inda laila take yace kuma na je na same ta sai ta amma wallahi lokacin da na wuce ban gan ku ba ban kuma san kuna sallah ba yace amma da san ku da Allah ya kai san da nake wa Laila yace wallahi da ba za ku san na wuce ba shi ne muhallin shahid na zancen eh shi ya san yana son lela don haka bai ma kula da wasu mutane a titi ba ana kallonsa ba a kallonsa ba a ga ya hauka sai bai da tunani bai sani ba abin da ya dame shi kawai ya zai je ga lela yace to kuma da da gaske kuke kuna son Allah sallar kuke dan Allah yace da ba wanda zai gana wuce to amma me yasa suka ga wucewar su saboda natsuwar kamar ta yi karanci a cikin sallah wannan kuma batun da dadewa ne wata ƙil zamanin wajen shekara dubu da ta wuce kaga yana talanjar din su tsawar ko ku shuɗi bai kai da ake da bukata ba to me zai taimaka maka samu kyakkyawan ku shuɗi shi ne zaman to inda za ka yi sujada nan kake kallo in inda za ka yi sujada kake kallo insha Allah abin da zai ɗauke maka hankali zai zama to ya yi karanci a cikin sallar eh a rawaito hadisi daga Imam al-Baihaqi da kuma wal Hakim fil Mustadrak yace wa kana sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah ya kasance idza salla idan yana salla a ba'a ra'sahu yana sunkuyar da kanshi warama bi basarihi nahwa al-ard yana wurga idanun shi ɓangaren ƙasa ko wajen da ƙasa take ma'ana inda zai je sujada na manzon Allah ke jefa gare shi da haka in zaka yi sallah kar ka daga kanka in ka daga ka karo fitina zaka kirga wannan bogula da take cikin windo lankwasa na wace zaka ga hidan ya gaya maka inda wani mai riga a jikin ka mai daddasa zaka ga kirga to wannan sai an yi kwana nawa ne ake jan layi za ka duk zuciyarka tana gaya maka in wani rigar dan bola ya ka ga kana kokari ka karanta ko Ronaldo ne ko Ronaldinho ne ko Messi ne kana kokari ka karanta sai ka rika tana ai ko ina ji fahina aka sai ya dauke bus footballer ko ko hi da yake da takalmin karfe ko a ci bol ka zaka ji yanzu duk ka tafi labarin inda bol ta shiga to amma idan ka sun koyar da kai da zaman to kana da karancin abin da zaka gano barantana ka shiga aiki wata kali idan ka sun koyar sai ka fara tunani wata ran kai ne a gargashin kasa a rufe wata ran ka shiga karkashin kasar nan fa ba fitowa har sai abin da Allah madaukakin sarki kuma daga zarar an dauke ka an sa fadin lissafi ya kare ba kare oba ba receipt ina matsalar lahira duniya ana kare oba ana receipt ana bada waiba na na'am na'am to wasu suna ganin a lafiyance ma kallon gurin da za ka yi sujada yana ƙara wa mutum ƙarfin idanu yana rage cututtuka wataƙil ba mamaki duk abin da in yoga suke ƙoƙarin su karanta za ga duk abin da ake a sallah shi ake a yoga wani lokacin a zauna a yi zama kamar na tafiya a daɗe ana ɗauke numfashi haka duk yoga ce wani lokacin a yi kamar an yi ruku wani lokacin kamar an yi sujada wani lokacin mutum ya sun koyar da kai yana tunani za ga duk abin da ake na yoga ta fi kala ɗari ko kala ɗari biyu amma za ga lokacin duk suna kamantacce ne da wasu abubuwa da ake yi a cikin sallah to dama kusan ita sallah ɗin tana da spiritual advantages nata daga ciki shine lalle abubuwan da ake a sallah yana taimakawa wajen mutum samun lafiya a cikin jikin shi wani lokacin ana wa gadon baya exercise a wajen rukuku da meke gadon bayar da ɗagowa ba an yi rukuku da tafiya kamar shi kansa gadon bayan training ake maka sauran gaban jikinka kamar motsa su ake Allahu akbar sami Allahu liman hamida wa na daga hannunka da shi kansa hannun kamar wani aiki ne ake bashi akwai tsinka jini duka dai ko babu komai dai ibada ce ta Allah madaukakin sarki kuma haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce a aikata ta dan a tabbatar maka lalle ana so ka kalli inda zaka yi sujada kuma a samu wannan kushu'i din kushu'i ni ne zamanto zuciyarka kawai mu'amalarka da Allah take tunowa sai aka maka abin da ya faru da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayin da ya shiga cikin Ka'aba walam ma dakhala al-Ka'abata da ya shiga Ka'aba ma khallafa basarahu mawdi'a sujudihi to idan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai dauke ba daga inda zai sujada hatta kharaja minha har sai da ya fito daga wannan Ka'aba din lokacin da ya ci maka da yaƙi ko aka samu fatahu makka an buɗe wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin Ka'aba duka kuma kan da yake cikin Ka'abar ya dungure su aka gyara su yana karanta fadin Allah madaukakin sarki la qad ja'a al-haqqu wa zahaqa al-batil inna al-batila kana zahuqa aka tsaftace cikin Ka'aba aka kirawo sallah a sallar nafila da zai sai shiga cikin Ka'aba din tsakiyar Ka'aba din cikin ta ya shiga to da ya shiga duk da manzon Allah ya daɗe rabon shi da Ka'aba kuma wata kin a tarihi ba a samu labarin cewa manzon Allah na shiga cikin Ka'aba din ba tunda ta fito na fito ake da shi da Qurayshawa har ma da ya karɓi makullin yanzu masu makullin suna ga kamar kwace za a yi musu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a maida musu makullin su kuma matsawar akwai masu imani a doron duniya har alkiyama ta tashi ba za a karba daga hannunsu ba da aka wannan kullum har yanzu a cikin gidan yake daga wannan ya koma hannun wannan daga wannan ya koma hannun wannan daga wannan ya koma hannun wannan har Allah ta yi alƙiyama ba za a face ba su ne suke da mukullin Ka'aba da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kabilun Larabawa kafin zuwa musulunci kowa ya raba aikin da zai dauka su wane gidansu su suke rigar Ka'aba wane gidansu su suke rike da mukullin Ka'aba wane su suke shayar da alhazai ruwan zanzam lokacin da ake hajji ku taho shan ruwa to yan gidansu ne su za su ɗauko su za su zuba a kofuna su za su ba ku wannan duk ayyukan gidansu ne wannan za ka ga su suke da rifada abincin baki wannan su suke da kaza kowa ya ɗauki wani aiki ya rike ba za a bar kabilar ku a baya ba to da manzo Allah ya karɓi kullum sai ce ga kamar to an rufe tarihin gidansu sai manzo Allah ya ce har alkiyama ta tashi ba za a kwace wannan mukullin daga hannunsu ba in aka kwace to an sa fara samun rahin adalci ya shigo cikin al'ummar musulmi Allah ya samu dace to amma yanzu kamar a ce kai ne ka shiga cikin Ka'aba an bude maka ina da yakinin zai wahala a ce kai sallah raka'a bi har ka mutu baka sallah ba to da bangonan sumuncin kasa ne bulan kasa ne ko na sumunci akwai zane a ciki ko babu akwai kaza ko babu wata ƙarfi ka dan kalla eh musamman ka zama shugaban kasa ko da shugabannin kasashe da waɗansu mutane masu alfarma in suka ji ana buɗe musu su yi sallah raka a biyu ana sallar nafila a ciki amma ba a sallar farilla a ciki sallar nafila ya inganta ana yi amma farilla dole sai ka fito sai kuma ka fuskance ta tunda faɗin Allah madaukakin sarki wa min haythu faratta fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram to in kana ciki bayan da zaka kalle ta dole sai ka fito ko daga gabas ko daga kudu ko daga arewa ko daga yamma sai ka kalle ta idan Allah kai kai ka zagaya kowane bangare kai sallah ka adal da ni babu alƙibla da bai ba sallah na yi ta gabas na yi ta yamma na yi ta kudu na yi ta arewa amma ba dan ka burge ba dan Allah madaukakin sarki da baka lada ko wala ma da kalal ka'aba ta ma khallafa basarahu mawdi asjudihi hatta kharaja minha wannan kuma yana gwada maka wayewa irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba inda za a je inda alaka ta manzon Allah take da ubangiji manzon Allah ya bada kai ba za a taba yi ba tunda iyaka kurewar abin da za a yi ne a cikin Isra'i da Mi'raj to da ya tashi tun da gana zai da ubangiji duk kawar da take sama da abin burgewa da mala'iku da faretinsu da komansu da taron annabawa da komai amma da kansa Allah maɗaukakin sarki ya bada labari ma zagal basaru wa ma wa ma bagago laqad ra'a min ayati rabbih al-kubra ba abin da bai gani na ayar ubangiji ba amma da ya tashi ganawa da ubangijinsa ko da kitta idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai dauke ba da wanda ya je har gaba da ubangiji gaban ubangiji suka tattauna ba abin da ya ɗauke masa hankali akan gana wasa da ubangiji ba na ji in ya dawo ƙasa akwai abin da zai iya ɗauke hankalin shi to ana so ya zama to tsakanin ka da ubangiji alaƙa tana ƙarfi kafin majanu da laila lokacin da kake tsayuwa a gaban Allah maɗaukakin sarki wa qala sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace la yanbaghi an yakuna fil bait baya dacewa ya kasance a cikin ɗaki shay'un wani abu ya shigarul musalli da zai shagaltar da mai sallah a inda za a yi sallah bai dace ba a samu abin da zai shagaltar da wanda yake sallah da haka duk inda yake musalla ɗinka ne to ka tabbatar gurin babu abin da zai ɗauki hankali bangon babu hotuna babu liƙe-liƙe babu zane babu rubuce-rubuce kawai kana zuwa ya zama to lahira gurin zai tunasar da kai wani yasa za ka ga sahabbai a zamanin su in suka yi gida to suna yin Allah gana ka amma yadda masu kudi suke a yanzu Allah gana ka ko to su sahabbai sukan yi Allah gana ka amma fa Allah gana ka ba irin fantame mai ba waɗannan kawai wannan idan sun gama sallah azhar sun koma gida in suka je fa akwai madam tana jiran su ba ma ki ta tada ado na fura ta gagara da haka da ya zo sai ya wuce wajen Allah gana ka sai ya sallar zama fila a cikin gida ko a cikin wannan musallatin nashi sai kuma ya shiga gidan shi haka idan ya tashi cikin dare zai sallolin sa sai ya dawo wajen musallatin shi saboda manzon Allah ne kadai zai iya yi ko ba tare da matsala ta faru ba ina mun wuce a baya in ya zo ma zai yi sujjada lokacin sai ya taba kafar na Aisha ta zan yi sannan ya yi sujjada to ba mamaki kai idan ba a yi sa'a ba wannan nafilar ba lalle bane ta gari kanshi idan matarka tana sallah a gaban wata ki za a iya balle ta ko kuma ka zunguri kafar ka ta zahi ita ma ta rama ta dauka tsokanar da kake yi ko to amma manzo Allah lafiya kallo zai a dakin matan shi to da haka sahabbai suna da guraren da za su yi sallah yasa Abdullahi dan Mas'ud yake fadin cewa duk wanda aka kira sallah ya taho masallaci inda ake kiran sallah a hadisin yake cewa duk da na san kowannen ku yana da gun da yake sallah kaga kenan suna ta sahabbai ce kowanne yana da dan gurin da ya ware dan sallah to nan wanda aka ware ba a so kawa da kayan halatu a ajiye sa wannan guri kuma ta il wannan shine dalilin da ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ce kar a kawa ta masallaci to amma umarni ne manzon Allah ya yi karancin karba a gurare da yawa wasu gurin su jaza ga an yi fentin yana shirki yana daukan idanu an na ga duk kuna kallon mango eh an zuba masa sheki an masa kwalliya duk an rubuce wani style na rubutu la ilaha illallah muhammadur rasulullah wa anna al-masajida lillahi fala tad'u ma Allah ahada qul huwallahu ahad ko ina ga hina za ka ga masallacin an rubuce sai ga kai kai sallah ka kusa karatu izu daya eh ka karanta wannan ka karanta wannan ka karanta wannan wannan an fi so masallaci a bar shi kawai haka yasa wannan Ramadan buɗe a cikin littafin shi fiqh sira da ya zo kan masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai magana akan yadda ya kamata masallaci ya kasance kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta yace ana so talaka idan ya shigo masallaci ya zama to nan ne zai samu sassauci a zuciyar shi idan ya je unguwar shi gidan makwabcinsa na dama ya fana shi gidan makwabcinsa na hagu ya fana shi an kawata su an zuba fenti mai kyau ga tiles a cikin bango an liƙa wasu har an siyo duwatsu an lillita a jikin gidan babu laifin Allah hore maka abin da ya dace duk da dai ba lada ko a karatun al'adabul mufrad kamar yadda muka wuce na babu lada amma babu laifin kai gida wanda zai baka tsaro musamman yanzu ma bara idan sun harbo wannan dutsen zai kare ka insha Allah ta'ala to sai in an yi wa da masallaci wannan rashin kawa din yace talaka idan ya zo nan ne inda zai samu sauki a cikin ranshi idan an tsere mai da gida an fi shi kan gida in ya shigo masallaci sai to idan ɗakin Allah haka yake dan ɗaki na ya zama to kamar haka menene abin da mu zai ji dan zuwa cikin rashi sai ce to amma yanzu zamani ya canja kusan masallatai sun fi gidajen kyau masallatai da yawa sun fi gidajen kyau duk da kwanan nan nake karanta rubutun wani malami yake cewa haka za a yi hakuri kamar zamani ne ya zo da cewa sai an ƙawata masallatan an inganta su rashin in kawata su da inganta sai ce da ya zama to barazana ga masallatai da dama musamman da masallatan da suke kasashen turai ko kun mallaki fili kun yi gini idan gwamna ya zo ko shugaban kasa zo ya ga dan masallacin naku na kasa ne duka bai wuce dani talatin ba ko dani arba'in kawai sa gireda ta miki shi to amma idan kun kashe kuɗi kun zuba gini na fitar hankali to duk gwamnan da zai rushe sai ya yi takatsantsan to shi yasa musulmi idan sun sa ginin masallaci a gaba su daina yin sassafa sun yi da gaske idan ni da kai za mu fidda kuɗi mu yi wa gida a wata ɗaya ake ba da labari ai wata ɗaya da aka fara gagagagaga ba tsayawa wata ɗaya a ƙare dan me yasa mu samu mu dubu ɗari mu miliyan ɗaya miliyan biyu amma masallaci sai shekara bakwai ne karnuka sun gaji da kwana da awaki sannan zai samu damar da za a yi shi kaga akwai abin mamaki a ciki ya ce to irin wannan ginin idan an mashi yana zama barazana ga gwamnoni da shugabanni wanda ba sa san addinin musulunci musamman a kasashen turai ya ce to maslaha ta zamani dole sai an wa gini irin abin da zai tafi da zamani saboda akalla tsoron barazanar rushewa ya danganta da gunda kuke zaune wallahu ta'ala alam amma dai in kun yi akalla a rage abin da zai ke dauke hankalin mutane musamman a bangaren da yake na alƙibla ne wallahu ta'ala alam وكان ينهى عن رفع البصر الى السماء manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ake daga ido ana kallon sama idan an tashi sallah wanda ya ce Allahu akbar sai ya fara kirga to sala daya ga har a zamanin da haka ake zamu ta tabbata ya yana kallon sama in a farar yake sai fara ganin taurari ina tauraro kaza yake ina tauraro kaza yake wa yu'akkidu nahaya yana ƙarfafa hani akan lalle kar mutum ya tashi sallah daga ido yana kallon sama hatta qala har sai da ya faɗa wani hadisi da Imam Bukhari da Muslim suka rawaito yace la yantahi yanna aqwamun lalle waɗannan mutanen su hanu ko mutane su hanu waɗanda suke yarfa'una absarahum ila sama wanda suke daga kai suna kallon sama fi salati cikin salloli aw la tarji'u ilayhi ko kuma idanun ba za su dawo musu da haka akwai barazana idan kana sallah da karancin nutsuwa ta yadda kake daga ido kana kallon taurari a sama ko kana kirga silin da yake ɗakin ka wata rana kana sauka idan ba zai dawo ba za ka yi ga sallah lafiya kallon idanunka garau amma kana ajiye ido za ka tada idanun babu sai ka jara cewa ikon Allah wallahi yanzu nan bai kafarta sallah lafiya kalau kaga Allah ya kaddara idan ya dauki ko an kwana da ido an tashi babu ido to daga cikin abin da yake barazanar a ɗauke ganin mutum akwai ɗaga ido lokacin da yake sallah na ɗaga ganin shi sama kaga kenan lalle abin da ake da bukata har yanzu ka dawo da idanun kai kai kallon da za ka yi sujjada wa fi riwayatin a wata riwayar aula tukhafanna absarahum ko kuma za a fice ko a fuske ganin su kana daga kawai sai Allah ta a fuske wannan ganin naka to duk abin da kaga manzon Allah ya yi barazana to lalle hali ne kar a aikata wannan abin a cikin sallah wa bi hadithin akhar wani hadisi wanda ba shi wancan da muka wuce a baya wanda Imam Tirmidhi da Hakim suka rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa fa idza sallaitum idan za ku yi sallah fala taltafitu kada ku waiwaya kada ku waiwaye idan kuna sallah fa inna Allah yansibu wajhahu li wajhi abdihi Allah yana juyo da fuskar shi inda fuskar bawa take bi salati lokacin da ke cikin sallah malam yaltafit matsawar bai juya ba idan ka tashi sallah da ka ce Allahu akbar to Allah yana kallon inda fuskar ka take yanzu yana jira ku tattauna ne ka faɗa yana sauraron ka kuma za ga daga cikin ladabin saurare ko abokin ka yake ma magana kan yana ma magana ka ga hankalinsa yana kanka to Allah ma da kun fara sallah to tattaunawa ce kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace qusimatis salah baini wa baina abdi Allah ya ce na raba Fatiha tsakaninta da ni da bawana idza qala al-abdu alhamdulillahi rabbil alamin Allah zai ce hamadani abdi da ka kalle ni ar-rahman ar-rahim sai ce asna alayya abdi bawana yana min yabo yana ba malaiku labari maliki yawmiddin zai ce majjadani abdi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wannan sai Allah ya ce wannan hadha baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al ihdinas siratal mustaqim sai ce hadha li abdi wannan na bawana ne kuma na amsa wa bawana abin da yake roƙo ihdina siratal mustaqim kana faɗa Allah na amsa ma da kai haka shikenan Allah zai barka shine ce malam yaltabit matsawar bai waiwaya ba da ka waiwaya shikenan Allah ya watsar da sallar an gama daga nan gurin da haka dan abin da za a samu kaɗan ne daga inda ka waiwaya daga nan darajar sallar ta za ga wanda yake yana san mutuncin abin da zai faɗa da ya fara ma zance ka ɗauko ya ka fara dandangwalawa sai shi bai kamata bai na da zance mai muhimmanci yana gama kuma kana tattaunawa a cikin wayar kaga kenan abur waya ta fi muhimmanci sai ya kyale ka da ya fara ma zance ga hankalin ya tafi wani gurin ya kamata ya kyale ka shi yasa shi zance koyon sa ake kuma sauraron zance koyon shi ake Ali dan Abi Talib haka yake gaya wa dan shi ko Al-Hasan ko Al-Husayn sai ce ta'allam husnal istima'i kama ta ta'allamu husnal hadith ka koyi sauraron zance kamar yadda ake sauraron ake koyon yadda ake yin magana ana koyon magana ana kuma koyon yadda ake sauraron zance da haka idan mutum yana ma magana yana da buƙatar ka bashi hankalinka ka nutsu ya fahimci cewa lalle hankalinka yana tare da shi to adalci na ubangiji in ka kabarta sallah shi ma sai ya saurare ka yana tare da kai da ka waiwaye kenan Allah sai tattara sai ya watsa sai ya barka da kai da waiwayenka wa qala aidan an al-iltifat manzo Allah ya faɗa dangane da wannan waiwayen ne a cikin hadisin da Imam Bukhari da Abu Dawud suka rawaito sai ce ikhtilaf shi waiwaye sane ne yakhtalisuhu shaytan da shaytan yake sane wa mutum min salatul abd daga sallar bawa shaytan ya hana ka yi sallah ya hana ka yi alwala ta kirki kai ya hana ka yi tsarki na kirki kai alwala kayi ya hana ka taho masallaci ka taho ya hana natsuwa a cikin sallah ka natsu ka mai da hankali ga fatiha rangada dau ya ga sallah za ta karbu sai ina dan duba waye wannan sai ka juya kai wannan babar din ba naka bane ga an tura sai ka juya to kaga yanzu wannan dan juya da kai tsut tsut tsut ana cirewa shine sai amma Allah sallallahu alaihi wasallam yake tashi duk inda ka ga ya sallah ikhtilaf sane ne yaqtalisuhu shaytanu min salatil abd shaytan yake yi a cikin sallar bawa da ka duk wanda kaga yana sallah wai yana yawa to ana sani mai lada ne da yawa a cikin sallah kai ne ka zafi kasuwa ka raba kudaden ka ajihu dan sa ne bi ka yayi wannan ajihu ya rage kudin cefane ya zura hannu a wani ajihun ya rage kudin cefane in ka bari ya zura a wanda ba maki kudin mota sai an ranta maka to wani lokacin ka shiga sallah in baka yi wasa ba dan yana jujjuya ka hagu da dama to ba maki ciko zai iya biyo bushiya Allah ya mu dace وقال صلى الله عليه وسلم من الله دي ساكي فدا yace la yazalu Allah muqbilan ala al-abd Allah ba zai gushe ba yana fuskantar bawa fi salatihi a cikin sallar shi ma lam yaltafit matsawar bai juya ba in dai ka kabarta sallah ko minti nawa zaka yi Allah na fuskantar ka matsawar baka juya ba fa idza sarafa wajhahu idan bawa ya juya fuskar shi in sarafa anhu shi ma Allah madaukakin sarki sai ya juya mashi Allah ya tsare ni haka nan Imam Ahmad ya rawaito hadisi da shi da Abu Ya'la yana cewa wana ha an salati manzo Allah ya hana yin abubuwa guda a cikin sallah an naqratin ka naqratid dik manzo Allah ya hana tsatsage kamar tsatsagen zakara ire da zakara ke cin abinci ko tsat tsat tsat to ya hana mutum yayi sallah zaka duk wanda kaga ya zo sallah ya zo sujada tut tut tut tut wannan ka bashi labari kamar wani abin yake ba sallah ba dan manzon Allah ya hana a yi tsatsage a cikin sallah kaga don yake nuna maka duk wani abu da kaga dabba tana yi to in kai shi a sallah akwai matsala ko baka zo ga kan hadisin ba duk abin da dabba take manzon Allah hana a cikin a cikin sallah an naqratin da naqratin dif ya hana tsatsage ko cancake kamar cancaken zakara wa iqa ka iqa'il kalbi ya hana cikewa irin cikewar da kare ke idan ka zo zama a tsakanin sajadoji guda biyu a cikin sallah musamman zaman tashi ana cike kafafu haka guda biyu to wannan cikewar a lokacin zaman tahiya manzo Allah ya hana ta amma a tsakanin sajojoji guda biyu in muka za mu tada cewa an ba da dama a yi shi a wannan guri za mu kwatanta yadda zaman yake a lokacin waltifat haka nan ya hana waiwaye kaltifati na aladi kamar yadda jila ke waiwaye ai mun ga da ruwa in jila zo shan ruwa ko bai da sake ya juya nan ya juya nan ya juya nan ya juya nan sai ya kalli ruwan ya ga ba motsin komai a cikin ruwan aka ce kuma baya da da tsoma kanshi sai dai juya aka ce ya tsoma jelar ko ɗan ta tsomo ruwan ko ya zo koma gefa ya je wajen ciyayi ta da aka ta kare da karar sai fita a guje sai ya tsuke ta a guri sai sake dawo to wannan kik ba a so a cikin sallah in ka ga mutum na yi to lalle akwai asara tana shiga cikin wannan sallah Allah ya yi wa kana sallallahu alaihi wa sallam yaqul manzo Allah na cewa salli salata muwaddi'i ka yi sallah kamar sallar mai ban kwana in ka tashi za ka yi sallah ka kaddara wannan sallar ka ce ta gashi duk cikin masallacin nan aka gaya maka yanzu cin tsinka ɗaya shine sallar isha da za da ita za a auna ko wuta ko aljanna da haka za a yi in ka haye aljanna in kai kuskure wuta ita kaɗai za a auna sai manzo Allah ce to duk lokacin da ka tashi sallah irin wannan sallar za ka yi salli salata muwaddi'i kai sallah ta mai bankwana ka annaka tarahu kamar ƙwaro da ƙwaro ga Allah a gabanka yana kallon kai ga to ya zami ga kare za ka taho yi sallah maza zan karɓe ka ko ba zan karɓa ba ya ka gani tsuwar to in za ka yi sallah irin wannan sallar za ka yi fa in kunta la tarahu in kai baka ganin Allah madaukakin sarki fa innahu yaraka lalle shi din Allah madaukakin sarki yana ganin ka Allah ya samu dace haka nan wani hadisi ne Imam Muslim manzo Allah na cewa ma min ra'im babu wani mutum da hadaruhu salatun maktuba da sallar farilla za ta riske shi ta hadaruhu salatun maktuba da sallar farilla za ta zo mashi ko ta riske shi fa yuhsinu wudu'aha ya kyautata alwalai shi kaga sallah tun daga alwala ake baro ta kuma tun daga alwala ake gyaro ta dole ne ya zama to tsarkin kayi shi da tsarki mai kyau tsaftatacce mai tsafta kayi alwala tsaftatacciya wa khushu'aha kuma ka zo da kyakkyawan khushu'u zuciyarka ɗari bisa ɗari tana tare da Allah wa ruku'aha ka zo da kyakkyawar ruku'u anan ya hada har sujada warka umu arraki'i da ruku'u da sujada duk ruku'u ya dauke shi to kai kyakkyawar ruku'u kai kyakkyawar sujada illa kanat kafaratu lima qablaha har sai wannan sallar ta kasance kankarar zunubi ne ga duk abin da yake gabaninta muhalli ta da cikin ne kushu umarni da samun tsoron zuciya na tsoron zuciya a sallah illa kanat kafaratu lima qablaha min adh-dhunub malam yu'ti kabiratan ko malam yu'ta kabiratan matsawar mutum bai zo da babban aiki ba shi a rayuwa babban aiki jigo ne kana zaune a bakin titi kat ta kalli wata illallaman ko an dan yi kaza ka juya amma da ka sharare ta kwala ƙarya sai a kafa titi in ka kalla sai a daure a jiki in ka kalli kaza a daure a jiki saboda hi wannan babban zunubin jigo ne amma ‘yan ƙananan zunubai da za ka yi wannan insha Allah ba su da jigo da ka zo sallah ana haka za a goge su amma da ka kawo jigo ana hare a jita a daure suke a jikin jigo ana da buƙatar me sai an kunce su ko wannan kana da buƙatar sai ka zauna ka duba tsakaninka da Allah madaukakin sarki sai Allah ya zare wannan jigo shine sharrin zuwa da babban laifi bayan laifukan nan kuma ga sunan sanya su yanzu akwai kallon tsiraici akwai wayoyin da suke hannun mutane suna jefa mutane zuwa ga kabira sabbin hanyoyi ne ba na kaba'ir da aka yanzu da za su sake rubutun kaba'ir fa sai an zo da wasu abubuwan da ba sa cikin a na alkaba'ir na imamun nawawi sabbin abubuwa sai sun shigo haka nan in ka share ƙarya ga ta nan da yawa ana sharara ta gulma ana sharara ta social media ana sharara ta ɗan media da yawa suna zuwa da kaba'ir wala wani in ya zauna yana zirga wani gwamnan ko yana zirga wani siyaman ko kamsula kai ka tabbatar wallahi ya zargar ya yi kuma idan aka ce ya yadda Allah mai hisabi da wannan maganar wallahi ba zai yi ba a auna ka da wannan in ta yi daidai ka samu aljanna in ka yi kuskure za a je ga ɗan gidan ba na ji zai yadda a mai wannan hisabi to duk kalmar da ba za ka yadda a mai hisabi a kanta ba ya zama to ita ce ma'auni to ya kamata mutum ya tsorace ta to lalle in ka zo da kaba'ir ba ta bari a kan kare kananan zunubai to mu kaurace mu kaba'ir malami ta tabira wa zalika dahru kullu yace kuma wannan tsawon zamani haka Allah ke yi a sallar asubahi a share a sallar azhar a share a sallar la'asar a share magriba a share isha a share gobe jibi gata gata gata gata har ka kautu in je za ka kyautata alwala a samu kushiri da ruku'i da sujada mai kyau duk ƙananan zunubai Allah ya share to inda Allah zai taimake ka kai shekara saba'in ka mutu ana share zunubanka ga ladan sallah tsububu ga kuma zunubi babu ina ji kowa yake hisabi in dai ba hukuncin Allah madaukakin sarki bar alamar ka tsallake Allah ne ba a mashi dole amma dai ana wa mutum mai kyakkyawan zato Allah ya samu dace wa qad sallallahu alaihi wa sallama fi khamisati Imam al-Bukhari da Muslim da Malik a cikin wata sarwaito na hadisi da aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah da wata riga ita ce khamisa wani hadisi yana cewa ta'isa abdul khamisa ta'isa abdul khamila ta'isa abdul dinar ta'isa abdul dirham ko ta'isa wantaka eh bawa riga ya halaka duk mutumin da yake bauta ma riga kekare ne da riga manzon Allah ya ce ya wulakanta ya halaka babu laifi ka sa riga ka suturta jikinka amma kar ka wahal da rayuwarka wajen sayan riga kawai in aka tashi bada labari a ce ka fi kowa sa riga manzo Allah ce ka shiga matsala ta Isa ta Isa Abdul Khamila bawan gado bawan katifa manzo Allah ce ya halatta ba da aiki sai hutu dan hutu ya je wannan hotel din ya je wannan garin a huta ya je nan a wata ya a yi bacci a sha iska a tafi picnic a tafi ina ne wannan su ne bawan kamila din wanda Allah ce sun shiga uku sun lalace ta isa abdul dinar mai neman kuɗi duk inda yake kuɗi mutunci kuɗi matsala kuɗi komai kuɗi addinar wa dirham manzo Allah ce ya halaka ya tara ya tara amma ka sayi hakuri na da faɗa nake ta wallahi wani mai kuɗin idan ka rike shi kace kirga wannan ita ce azabar sa a duniya kirga abin da kake da akwai canjo masa su a dubu dubu kawai zauna ka kirga su wallahi ta ishe shi azaba ba sai iya ba ya dinga yana gumi sai jira ma kwace kuɗi kirgawar ba kaɗai to ina a ce kuma a ɗora mai aka kuma ya ɗauka ba Yadda maza Allah ya ce duk wanda ya kuɗi a duniya yana da matsala in dai ka yi kuɗi to kana da matsala illa man ƙala hakaza wa hakaza wa hakaza ya ce wa kalilun ma wanda ba za su fada cikin matsala ba su ne masu yin haka masu kyautar ba tsoro in suka zo kawai ba haka ake santawa to waɗannan su ne suke tsira a cikin masu kuɗi amma idan ka zamanto jama'a fa'awa ya tara ya kirga ya ja bakin zari tut ya ɗaure wani mugun ita ce a ce a fixed deposit yake ko ba zai taɓa ba sai bayan shekara goma aga ayi da matsala ciki duk wanda yake da fixed deposit ina ji yana da fixed problem inda kana da fixed deposit tunda ko mutu aka yi fa ba damar a raba gado sai wannan lokacin ya ji to shi kuma cin kuɗi so ake kullum ya zamanto ana moran shi ana juya shi wani ya amfana da kai wani ya bigi hancinka wani ya ci riba a jikinka wani ya yaudare ka wani ya damfare ka haka ake so yasa aka ce a musulunci ba a so dan birni ya zama ido a ga dan ƙauye in yayi noman sa ya kullo kayan sa ya shigo gari karka ce na san shi bari a raka ka kasuwa kyale shi kawai basu da yan kasuwa in Allah ya kaddara wani sai ya ce fanar ran nan cikin arzikin shi ba a raka shi kamar yi kawai da yan kasuwa amma shi kuma an ce shi kuma adalci shine kar a tare a bayan gari in ka tare a bayan gari ka mai daɗin baki ina su gwaggo ina harko ina wane kaɗan yara masa filin sai ji kamar na kai saki jike ka kauɗe shi sai haigo kasuwa ce Allah ya sa'an cuce shi bar hiya higo kasuwa kai karka tare a bayan gari kai kuma ɗan birni karka raka shi ba su Allah ba mai rabo sa'a haka kasuwa take Allah madaukakin sarki ya samu dace abin da ya damu dai akan bayanin riga karka zamanto bawan riga karka zamanto bawan kuɗi kada zama to matsalar a duniya duk motsi kuɗi kuma ka kasa abin da ya dace da wannan kuɗin in ka yi wannan to kai ma kana da taka problem to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana sallah da riga laha alam wannan rigar tana da irin alamomi is is is is kamar fulawowi ko wani gida gida ko wani tambari tambari haka alamomi da su dauki hankali a cikin shi fa nazara ila alamiha nazaratan yana cikin sallah sai manzon Allah ya kalli wannan alamomin da suke cikin rigar wannan falamma sarf qala manzon Allah yana ida sallah sai ya ce izhabu bi khamisati hadhihi ila abi jaham wannan rigar tawa ku je ku kai ma abu jaham wa atuni bi ambajaniyati ko bi ambajaniyatihi a wata riwar ko wa atuni bi ambajaniyati abi jaham sai ku zo mun da falmaram ko kuma ‘yan shara ta Abu Jahal ɗin. Shi manzan Allah karɓeɓɓen riga ke da akwai ta sarauta. Da ya fahimcin sallah sai ga ai tana da wannan fulawowin a cikinta, taɓa taɓa ta yadda za ta iya ɗaukar hankali. Sai ya cire ya ce a samun kamar ‘yan shara. Ina darajar ‘yan shara za ta kai matsayin rigar da ta kai alkyabba ko kuma irin babban riga ta farakuna ba za ta kai ta ba. Sai manzan Allah ya ce a kai mashi a karɓar to manzon Allah shi sallah ko riga ta hana shi nutsuwa a sallah kuma dan me zai ce akai wa wani shi zai nutsu kenan aka sa rigar na zai nutsu kamar Umar dan Khattabi mun wuce a cikin al'adabul mufrad ko yace da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai wannan rigar man ka rika kariyar baki da ita yace masu sa wannan rigar ai ba su rabo a lahira ce to ina ji ko masu rigunan sun ji abin da aka faɗa da aka yi haka suka tattaro kamar sargare aka ce akwai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yanzu in ya sa kuma ayya za a yi kira asiya ko yasa in kana buƙaci kana mu'amalantar mutane sai ka zama kana da kaifin wayo da aka yi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya rabar da rigunan bai ɗauki ko guda ɗaya ba a cikin wanda aka ba rigar har da Umar dan Khattab sai manzo Allah ya ce manzo Allah manzo Allah kai fa da kanka kace me sa wannan rigar ba ni rabo a lahira kuma ni na sa ta sai ya ce ban baka ba dan kasa tabi'aha aw tamsuha ghairak ko dai ka saida ka yi amfani da kuɗin ko kuma ka iya kyautar da ita ga waninka wanda ba musulmi ba Umar dan Khattab yana da kane bai musulunta garin Makka ba sai na ɗari rigar ya ce gashi nan wannan akai wa arna sa sa wanda yake nuna cewa kenan a iya saida wa arna abin da za su yi amfani da shi tare da cewa ka san amfani za su yi da wannan abu ko ba a iya ba wani ya mun tambaya har yanzu na kasa ansa kuma har yanzu na fita inda zan amsa masa tambayar yana sayo jaki ko jakkai yana saida ma arna a iya hadawa da wannan ko kuma akwai kofar da za a bambanta su wanda ya samu abu da za mu iya taimaka mu samu ansa sai a gaza mana ban manta ba da mai tambayar insha Allah amma dai ba samu abin da zan amsa tambayar ba ko masu turke an awaki idan kirsimati ta zo sun turke ne musamman saboda kiristoci su ce isa dan Allah ne ya halatta ai wannan turkar ko bai halatta ba na'am to shi Abu Jahm da aka aika masa wannan rigar ba musulmi bane ba dan haka manzon Allah ce akai masa rigar sai aka kawo masa rigar saboda take ba irin waɗannan bace ba sai ya sallah da ita da haka kenan ana iya samun mu'amala tsakanin kiristoci ko musulmi mu'amala ta zamantakewa akan abin da yake na zamantakewa ne babu ne ya ce to a zo mun da rigar shi domin ita wannan rigar ta fa innaha alhatmi ta shagaltar da ni ta dauke mun hankali anifan yanzu nan an salati ga wannan sallar da nayi ita wannan rigar ta ɗauke mu hankali kallon zananta da yadda aka yi masa hikima wajen tsaka ita wallahi ta ɗauke mu hankali wa fi riwayatin fa inni nazartu ila alamiha fi salati na kalli alamomin ta cikin sallah fa kada yuftini kadan ya rage ya fitine ni cikin sallata dan haka akai mashi a karbo mun wannan rigar tashi wa kana da Aisha ta thawbun nana Aisha ita ma tana da wani mayafi fihi tasawir akwai hotuna a jikin wannan mayakin mamdudun ila sahwa an jashi har kusan jikin sahwa menene sahwa malamai suka ce kamar dan karamin daki ne in ka shigo cikin dakin lokacin aka yi danyo daki mai dan zurfi aka yi dan fada haka kamar dan so haka ko dan wani guri da ake ajiya cikin shi dan tudun sa bai kai ba kamar tudun dakin kamar gangara za to an ja labule ne kamar an rufe shi ko a yanzu misali kamar ka ce daga falo kana so ka hau dining za ga wani lokacin ko a yi ƙasa da shi ko a yi tudu da shi za ga labar zai ya bambanta ne da cikin wannan ɗakin ana mashi ɗan labule ko ko sitara ko to wannan labulen ko sitara tana da hotuna da zane a jikin shi to haka shimfiɗa ko manzon Allah ta zo zai ɗaki akwai wannan mayafin ko wannan sitara ɗin a jiki فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إليه فإذا ماذا الله كفر تصلى ينا كلن إند ونما يفند أنا عائشة كفا فقال سيسي أخريه عني توكمش فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي domin hotunan shi ba su gushe ba suna bujiro mun a cikin sallata ina tunanin wannan hotun da suke cikin shi da haka idan sallah za ka yi ko da mayafi ne mai hotuna a ciki ko zabulan kofar ka yana da hotuna da zane da yawa raba sau to ka ɗauke shi kar ka sa shi cikin kofar ɗakin ka abin da fa sai dai Allah ya gyara eh a duniyar kala muke rayuwa taba taba din ke yasa wata din za ka ga kamar larabawa sun fi mu wayo sai gan su duka duk inda ake kece rere a cikin fari ake kecewa saboda suna da karancin fitina amma mu yanzu duk wanda ka duba a kala yake eh tare da cewa kuma ba a so mutum ya dimanci kaya kala ɗaya a rayuwa hali au shi ma ba a so ko dai ka dimanci style ɗaya ko ka dimanci kala ɗaya to yana iya komawa libasu shuhura shi kuma libasu shuhura na iya gadarwa da mutum azaba babu laifi a nan ka kana canja yau kai wani ɗinkin gobe kai wani yau kai baban gida gobe kai yar aduwa ko gobe kai bankwale kai kai bankwale sai kankanta da yau na haf jamfa ko to ko dai kai jamfa din ko dai kai banda tazarce har wayo eh duk iska din da ka dauka ka yi masa gyara yadda zai yi daidai da abin da ya dace da addinin musulunci ko Allah ya samu dace to manzon Allah da ya hana a sa su tara wacce take da hotuna dan hotuna suna bujura manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yana yin sakewa a cikin sallah yana kuma cewa dai abin da zai tabbatar ma da nutsuwa zuciyarka ta zama to tare take da sallah sai yake cewa la salata bi hadrati ta'ami babu sallah a lokacin abinci la salata babu sallah ba za ta karbu ba bi hadrati ta'am a lokacin abinci malamai suka ce wanda yake jin yunwa yana da buƙatar abincin aka kawo abincin aka ce a je a yi sallah a dawo to hita ba za ta karbu ba na dole a zuba mashi ya bazo bayani ce jama'a ce wala ni fa sallata ba za ta yi ba a zuwa mun gozo ka biyu eh ka san shine kwadai fa ba yadda za a yi ko ya tafi hankalin sai na kan gurin wani ake ba mu wani labari shi da ya zo gidan surukan shi shi an ɗora kalwa ga hanyar da kwakwaba take akan wuta raba raba raba raba kuma ga hanyar ƙarfin yana da zafi kalwa ta tabbatar ita ya yi zancen ya yi zancen ba ta masa komai ba ya fita ya ji zuciyarsa ta haƙi natsuwa wannan naman dan me za a hana shi to kaga ko sallah sai ta inda kwadan ya zo shi ko da kwadan a ransa sallah ba za ta yi ba sai yanke shawara ya kamata ya dafa a yi ta kwaro da kwaro ya da gidan a guje radadadada kuma sai aka yi cewa kare da ya biyo ni dab ya kama ni kamar ni da tukunya naman nan suka ta yi haƙuri wala ba nama ba ce kalwa ce to kaga shi zuciyarsa amsar ta ta'allaka da cewa ka- dahuwa ake kuma an hana shi to bari a nuna musu ya gane musu hansuri na san nawa kuke dafa kuma ga cikin yanzu zaka ta yi hakuri da kalwa ta ake dafa to kaga kenan ko kudai yazo idan ba a bashi ba in ya tafi sallar sallar tana da tangarda babu libi fada ce da Allah jama'in wani ke bi ne ku samu ko cokali biyu ne babu libi kuna cin abinci an kawo abincin kana da sha'awa aka ce a ji a yi sallar isha kace da Allah jama'a kuma afu a yi cokali sai ka buɗa wanda take so kai cokali ɗaya biyu uku to alhamdulillah ka karya kwaɗan da sai a tafi masallaci ko an sauke naman ga hiya da huya yi lukuf kuma ya kace a tafi a yi sallar Allahu akbar Allahu akbar kace da Allah jama'a kuma afu an ci tsoka ɗaya in ka ci tsoka ɗaya ka ɗan lahi noman ka luhe to alhamdulillah sai ka tafi kai sallar lafiya in kuma za a yi fikihu to ku zauna ku ci ku yi hirar ku ku natsu in ya so sai ku kabbar ta sallah ku yi sallah ku shi kenan ke muku lafiya kana in ku ka tafi hankalin ka yana kan kwanan nan ni fa kaga ma matsalar ba kar ma wani kare juju juju da kwanan nan wallahi kar ma wani zai cinye mana abincin nan kar fa wani da bai taho ba fa ya tsaya yayi barna ya taho aka da duk sai ka tara ma wannan tunanin to waɗannan tunanin da za su hana ka nutsuwa su din ne manzon Allah ya ce to kada a yi sallah matsawar a lokacin abinci ne an kawo abincin amma malamai suka ce ga wanda yake da bukatar abinci amma akwai lokacin da za ka abinci za ka ji baka da sha'awar sada ganin har awa biyu baka da problem har awa ɗaya baka da problem to nan kai sallah a gaban shi ko an kawo shi wannan ba matsala kada wala wa huwa haka nan babu sallah alhali shi mai sallar yudafi'uhul akhbasani da tu guda biyu suna na nika shi ko so suna takura shi al akhbasan da fitsari da bayan gida duk wanda ya yi sallah fitsari na na nika shi ko wanda ya yi sallah bayan gida na na nika shi wannan sallar babu ita akwai wanda za ga fitsari ya kama shi amma saboda akwai sanyi ba so ya sake alrahi go masallaci Allah akbar yana rike yana cijewa yana tsoron in ya tsaka fitsari zuba zai wannan sallar babu ita haka wani yana yana bayan gida yana matsewa yana takura ko tusa za ta fito ana rike ta da ƙarfi ana ruku'u shi yana ɗauka cewa manzo Allah ya hutar da shi ce wannan sallar babu ba ta cikin lissafi da haka kenan da ka yi ta ba ta lissafi ka haƙura ka je ka sha sanyin ka ka dawo ka yi sallah a sama ita a lissafi ta fi dacewa wallahu ta'ala alam Allah ya samu dace abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah amfane mu da shi wanda yake kuskure da Allah nuna mana dan mu gara mai aiki da abin da ya dace subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk na'am malam Ahmad na na'am na'am na'am eh matsawar an kai matsawar da ta takura shi ya ji ya takura natsuwarsa ta fita to ya katse sallarsa wannan shi ya fi masa alkhairi dan in yayi ta ma babu ne na'am to ga wancan shi ya fara daga nu malam bismillah na na'am dangane da na'am na'am eh na'am eh eh eh na shi kamar shashin da malam ya maka kamar ya higo maka da wani abu da yake kamar ta'awili ne ko doron hadisi shine waiwaye da muka sani a cikin sallah shi abin da yake nufi amma waɗansu abubuwa da za ka aiko to su kuma ayyuka ne a cikin sallah wanda waɗannan ayyukan suna iya ɓata sallah in sun yi yawa kamar duban waya ko karanta text message ko dama yana jira alƙabar bahin sai ji kururum ya ɗauko ke ruwa sai bai da ajiyu kaga wannan wani aiki ne da kamar zai iya fitilar wannan sallah tashi wannan yana faɗowa ne a ayyukan da ba a san su a sallah su ma suna iya bata sallah amma bai waye na zahiri manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi shi yake magana cikin sallah na'am wa alaikumus salam Na'am? Me fa? Waɗannan takardun? eh wallahi in san samu ne bai kamata bai zama to suna alƙibla tun da ai ga annabi mu gare karatun ko ko da muna kuskure muna sawa a cikin masallatan mu abin da yafi dacewa shine lalle ne nan to baka cikin alƙiblar mu kaga akwai wani can faɗi da masallaci mai kyau an kawata kalandar ba mamaki da kai sallah sai da kana kallon ta kana karanta addu'o'i kana jira ka kare ka karanta su shi kansa wannan aya ko shagalta a ciki to dama haka masallacin Abuja yake da amma fa yana da kafu ba mai ta haka labarin zai zo maka ko garanta wani hadisi an ana bin Malik radiyallahu anhu hadisan da suke kawowa ke tunanin ma'anar da yake cikin hadisi shi kansa in san samu na dauke daga alƙiblar masallaci babu laifi a sashi a cikin wata fila da ta juya jikin alƙibla ta yadda ko da kun tashi sallah wanda yake da bukata sai ya juya sai ya kalle ta wani lokacin muka zo da ayyukan alkhairi amma ayyukan alkhairin kuma sukan kawo ta fitar da ba lallai bane mun ankara da ita wannan yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hani akan bid'a cikin addini kai zuciyarka kyakkyawan abu ta karanta maka amma kuma abin zai bayi ga wata matsalar da kai baka san da ita ba wallahu ta'ala alam assalamu alaikum Allah ya gafarta wa malam Allah ya gafarta mana baki daya malam shi mutum zai iya tasbihi yayin da ake yin karatu kamar yanzu ana karatu kuma yana subhanallah subhanallah ya ɗayan biyu ne gaskiya ko dai na sauraron karatu ko yana sauraron tasbihi ba na ji aiki biyu zai iya haɗuwa shi kuma tasbihi ana da buƙatar zuciyar ka ɗari bisa ɗari ta kasance tare da tasbihi wasu kurra baka fi nafsika tabarru'an wa kufiyatan ko wa dunal jahari min alqawl bil ghudu wal asali wa la takum min al ghafilin haka Allah madaukakin sarki ya aika shi wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khufyatan wa duna al-jahri min al-qawl bil ghudwi wal asali wa la takun min al-ghafilin kar ka zama to cikin gafalallu a lokacin da kake tasbihi hankalinka ya zama to ɗari bisa ɗari yana tare da wannan tasbihi an zo wani zamani ne da ƴan kasuwa da sarakuna sun bata tasbihi kuna zance da su yana la ilaha kuma ka tambaye wannan ɗari uku ne wannan ɗari hudu wannan ɗari biyar kan kakar yara sau haka akwai fitila cikin abu in za ka yi tasbihi so ake ɗari bisa ɗari zuciyar ka tana nasa to yanzu kana tasbihi muna karatu ɗayan biyu ne ko dai kana tasbihi ba ka jin karatu ko kana jin karatu ba ka tasbihi ba na ji aiki biyu zai iya haɗuwa a lokaci ɗaya eh ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayni fi jawfi ba wanda Allah ajiye masa zuciya biyu cikin kirjinsa sai da wannan tana aiki daban wannan tana aiki daban ba za a iya ba Allah ne kadai la ta shigaluhu sautin an sauti shine wanda sautin wani baya hana shi jin sautin wani shine wanda aikin wani baya hana shi ganin aikin wani yaya matsayin addu'a da Hausa a cikin sallah ta farilla da nafila idan duk abin da zaka faɗa ka roki Allah zaka iya faɗin shi da larabci to ka faɗe shi da larabci in ba za ka iya ba babu laifi ka gaya Allah bukatar ta da Hausa wallahu ta'ala alam Allah ya ƙara imanin saukaka Allah ya ƙara mana baki da assalamu alaikum Allah ya ƙara wa malam daraja amin tambaya in mutum ya ɗora hannunsa akan ya ɗora hannunsa akan hagu to in an ɗaga daga ruku'u za a mai da shi kafin liman ya tafi sujada ɗago a tsakanin ruku'u da sujada ana mai da hannu kirji ko ba a mai da hannu kirji insha Allah za mu tanta shi cikin karatu sai kai hakuri kake yi kamar yadda kake kafin mu zo gurin insha Allah ta'ala Allah ya samu dace na'am malam mu rufe da kai to na'am na'am eh sukan shiga da mai hoto ta 'yan takarar eh gaskiya abin da ya fi dacewa shine duk mutumin da ya san rigarsa da hoto ko da rubutu yawa mutane adalci ya daina shiga masallaci da ita in kuma za a yi ya zama dole sai an yi to a yi hoton a gaban riga saboda in ka tashi kai ɗaya abin zai shafa ba wanda zai jiyo barantana kallon hotonka abin ya dame shi to amma yanzu kai ka sa hoto a bayan ka shi na bayan ka duk wanda kika samu baya ka fitine su to da ni wannan shine dan majalisa ko hine ko hine fadi a kaida problem wannan a PDP ya fito ko SDP ta fito duk zuciyar da za ta fito wannan tunani din hoton doki ne ko hoton bazara ne ko hoton wa a ciki akwai fitanan mutane a ciki tare da cewa kuma shi hoton gaba daya babu ni gurbi a cikin addinin musulunci muna da butuna ta zamanin da muke cikin ta duk galibi hotunan yan takara da ake miƙewa a titina suna cikin abin da ya hana rahamar Allah madaukakin sarki zama a cikin mu suna da cikin abin da suka ƙara mana yawan shekanu da suke bige yara ake musu ruƙuya yadda duk lungunan da aka liƙe hotuna da yawa mala'iku sukan ɗan ƙaurace waɗannan guraren da kuma ko ina su ne an liƙe an liƙe an liƙe sun tafi can abuja suna cin kuɗi ko suna dutsa kafitan kuma kunan kuna nan da hotuna sun hana mala'iku rahama su zagaye unguwannu to wani lokacin ya kamata kamar da wani dan takara yana faɗa ya ce ya kamata a daina siyasar hoto a dawo siyasa ta ideology me kake da akwai me za ka iya me za ka iya wa al'umma me abin da ka mallaka kake so al'umma su amfana da shi ka bai wanda Allah ya maka a dawo wannan siyasa a daina lika hotuna yanzu galibi mutane suna duba wata poster sai ta fi tsada tana sheki tana kyalkyali kowace ɗaya a ce a wajen ɗari uku uku aka yi ta a baza ta ciki a ce a wannan yana da kuɗi to me matsalar ta san da yana da kuɗi in ka zaɓe shi kuɗi zai ƙara ba zai ƙara dawowa ba har sai idan zakara ta ƙare ko sun muku alƙawarin ba canjin mota ba canjin gida ba canjin komai duk za su canja eh Allah madaukakin sarki ya samu dace hotuna dai umuman ba su da kyau gaskiya a takaita su sai inda ya zama dole nan da ake da bukatar hoto waɗannan a cikin gidajenmu ne da cikin ɗakunanmu da ofisoshinmu ya kamata duk a sassauta wa al'umma hatta da ake gallaza wa mutane a takura lallai ka sai hoton shugaban ƙasa da gwamna da sarki an sa a ofis ya kamata in an samu waɗanda suke da kishin addinin musulunci za su kawo gyara ya kamata a cire wa mutane wajen su sawa ɗin wani hatta ofis gurin ibada ne gurin da ake so rahamar Allah madaukakin sarki ne tausu gurin da ake so shugaba ya ji tausayi ne tausayawa talakawa to an cire mala'ikun rahama da za su taya shi zaman ofis yasa wani lokacin za ka tadda cewa masu shugabanni in suna ofis din ba su da tausayi saboda mai ba mala'ikun rahama da za su taya su zama a cikin wani ofis din akwai abubuwa da in an samu damammaki da yawa dole an canza su a tsari wanda suka ajiye yadda Najeriya za ta tafi da tsarin mulki zai tafi galibin su kiristoci ne marasa addini galibin abubuwan da ake suna cin karo da addini tun daga gaida sanda idan za a ba da mukami ka yi mata sujada ko ka mata wannan rankwafan da za ka yi mata da waɗansu abubuwa sai ya ci karo da zaman ofis ɗin da alkawarin kaza da wane ne ya kamata dai wanda suka damu dama suka zaɓa cikin siyasa su rage abin da za su iya rage su iya gyara abin da za su iya gyarawa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillahi rabbil alamin allah ya samu dace